إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗurinmu a markaz ahadu suna wani jama'a wanda ke ungul karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar. Yau muna laraba tara ga wata na zulka'ada hijira shekara 446 wanda ya dace da bakwai ga watan biyar dubu biyu da ishirin da biyar yau insha Allah za mu yi darasi na arba'in da bakwai cikin littafin riyadu salihin insha Allah muna cikin babi na haƙƙun zauji alal mar'a haƙƙin namiji akan mace bayan miji na haƙƙin mace akan namiji akwai wani aka tambaya guda cewa taron sadaki mai matsayin shi to cewa sadaki wani abu ne daga cikin jigo na aure ana iya arima babu shi ana iya arima na babu shi akwai shi ba iman ba yi magana shi ba amma san akwai shi don haka zai bada a gaba za a bada ba wani abu da zuwa sunna mutum ɗaya ko mutum biyu irin na ɗaurin aure aure da ka ce shaidu ka za mutum biyu sadaki babu wani magana laso da yawa ɗan adam yakan ɗora ma kanshi abin da ba ɗora mashi ba kuma ya ba kanshi wahala abin ya zama to mishi kaya an saba na al'adun mu anan za a ce biyan sadaki za a tara duniya mutum ya ɗari ɗari nawa a je wai da sunan biyan sadaki kaɗai ko da a ƙare hayaniya a dawo ka samu ma abin da aka yi uskurin ba mai gaya ma abin da aka yi kwanan karbanin kunan ba kai wata iya cikin al'adu masu ba mutum suke ba mu hala gaske magana sadaki bai cikin wani abu za a ce daban illa ko a da ana ce a biyu ko da sauransu kunan tambaya ce muna son auren da ya kuwanci a ce an bayan an mai alkawari mushi alkawari ne ya ce allah kai mata wani aure kaga shi hanzu alkawari ne an ba an ma alkawarin za a baka ne kaga bai cikin wani rukunai na aure wannan kunan alkawari ne a gaba za a rama sai an zo wajen siga ne ake tabbatar da aure amsa da karba wannan shi ne ake kira da aure ko annika ko zuwaji wanda kuma wannan shi ma na bayanin cewa akwai ma masu ce shi kashi a raman ba magana tawaran awar aure duk da cewa annabi salama ya ce ilanun nika alinun nika annabi ya yi magana bayyanar da kan ba ma sanar da ɗaurin aure a rai ba mun koya ba ne ba shi yasa mutum daga cikin kitaba almuguni ya yi babi na musamman na yin aure aure hatta amsalatin juma'a cikin abin taro a yi aure a nan don shi'arakin addini a nasarar ga musulunci babi na musamman yi na kan ba ma ɗaga aure sanar da aure hatta amsalatin juma'a alkaji a juma'a cikin taba almuguni na musamman haka yi babi na musamman kan shi kuma san abin da ake cewa magana wai magana shaidu biyu akalla ne dan kamar wanda kanta al-Maulana Ibn Hazm ce shahidai ta fasa'ida ko sama da haka wannan akalla ne masu shaida aure yayi mutum biyu haka ya aure yayi man ba malami magabata ɗaya da yace in ya wuce biyu ya laye ko bakin biyu ne ba malami magabata da magana ba ɗaya cikin magabata wanda ya kama magana in suka wuce biyu an yi laifi ko an yi bida dama ce daga biyarsa amma duk abin za a shahar da shi a daga mai sa ka ta mika magana walima hatta ana ka hadisun abdullahi bin auf na maganar arme ya arme annabi amma annabi ya ce mishi bayan bai gaya mishi ba amma ta ayi walima to walima tana cikin hanya hanyoyi na shahara aure ayi walima sannan ayi aure yana ne ba kan boya bane ba ta kace za mu tashi ya ce wa ni bin umara radiyallahu anhuma anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والأمير راع والرجل راع على أهل بيته والمرأة راعية على بيت زوجها وولده فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته متفق عليه wannan hadisi abin da ta karantar da mu cewa kowa masauliya kowa da irin tashi kowa akwai daidai yaunin da aka ɗora shi sai fara da cewa kullukum fara'in kowa akwai kowa makiyayi ne akwai daidai kiwo da aka bashi bayan ya ce kowa makiyayi ne ta kullukum masa'un wa arra'iyyati kowa za a mai tambaya ma'ana musabin ne shi ne za a ma tambaya kan irin kiwon da aka bashi kowa da daidai na shi sai ware cewa wal amiru ra'in shugaba na al'umma shine babban makiyayi mana wannan jama'a ta zama to kaman kiwo ne a hannun shi kulawa mai kulawa mai kiwo mai kulawa da masalahar wannan dabobi da aka bashi ruwansu abincinsu abin zika da suka cutarwa din dai kulawa san magana na riaya kiyaye kulawa da wannan abu to shugaba shine babban makiyayi na al'umma gaba daya bayan an baci cewa shugaba makiyayi ne yake warajul ra'in fi al'albati kuma haka mutum ko ne mutum namiji an ba shi shi kuma makiyayi ne akan iyalin gidan shi da diya da mata shine mai kulawa da su da tahiyar da su da shiga da mutar su wal mar'atu ra'iyatun ala bayti zawjiha wa waladihi ita kuma ce ita ma makiyayiya ce an ba ta kulawa da gidan mijinta da iyalin da ɗiyan shi gyaran gida kare wani abacin gida da abin zai masalahar gida kuma da kulawa da yara ita aka ba kulawa da yara a cikin gida ina ya shiga ina wata me yake yi da ita an san ita ta zama da su ita ya zama a cikin gida a tsari na musulunci kenan mace ce take kulawa da gida kai kuma ka kula da kai da kawo sai ya ce da haka fakullukum ra'in na haka kowa ya saka mai da magana kowa kenan makiyayi ne daidai kiwon shi kuma wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kowa za a mai tambaya gwalgwadon kiwo da aka bar shi wannan ruwa bukhari ya kata musulmi ya kawo ta kenan nan da ya fara da rajul ra'in alalabaita kenan nan magana na na yake cewa mace ba namiji ba kaɗai kada masauliya ita ma mace don baban da yake baban haƙƙin miji akan mata ke ita ma mace an ɗora mata akwai kiwo da aka bata na kulawa da gidanta da iyalanta kulawa da cikin gida ita ce mulkin cikin gida kenan wa an abi ali talq bin ali radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأتيه وإن كانت على التنور راه الترمذي والنسائي حكى الترمذي تحديث حسن نسائي abin da ke ruwaya ta abi ali talq ibn ali ya bada labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza da'a rajul zawjatahu li hajati dan mutum ko namiji ya kirayi idan namiji ya kira matar shi zuwa ga bukatar shi an san ta kwanciya ta sha'awa ta biyan bukata falata a ti ta je kurin ta amsa kira wa in kanat alatta nur ko da tana kan fur wajen gashin waina ko burodi zamu ce tana kan aiki a takaice ko cikin aikin da take kurin ta ce ba sai na kare na kaza kaza a kurin ta amsa kira annabi ce rawu tirmidhi wa an abi hurairah radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam qala لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها wannan magana ta Abu Huraira haka akwai ta Mu'adh bin Jabal wannan ruwayoyi sun tabbata annabi ya wannan magana ga sahabbai daban-daban akan wasu abu da yake gita misali Mu'adh bin Jabal ya je yaman ya je yawo ya dawo ya ga yadda sarakuna suke girmama wannan ake girma sarakuna da ya zo ya durkusa ganin gaida nan sallar salama annabi ce me wannan ma'azu me wannan ma'azu ya ce yarsu na ga yadda ake girma wancan sarakuna na kahurai kuma na kan girma ka annabi ce Allah shi annabi ce inda har zan ma wani umarni akan girmamawa za a ba wani umarnin ya wani sujada da na umarcin mace ta ma mijinta sujada na menene miji shi da mafi girman haƙƙi akan mace to amma shi ma ba a mai sujada wani ya kawo na ruwaya a wani a gaya maka cewa miji shi ne mafi girman haƙƙi akan mace magana kenan wa an ummu salama ta radiyallahu anha qalat qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ayyuma mar'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalat aljanna cewa ruwaya ta ummu salama tana cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce duk matar da ta mutu mijinta ya yarda da ita to ta shiga aljanna rahu turmuzi kuma ta hadisi ne hassan illa asalin wannan ruwaya tana da rauni wajen isanadi duk da ma'anar shi akwai ruwa shahararra kuma ingantatta wadda ta tabbata تشوى ذاكرة المرأة خمسها وسامت شهرها وحفظت فرجها ودعت زوجها إلى ذلك الرجال من أي أبواب يشيت وأن الرواية تبدأت تكون تابعة وأنا معنى تشيني أن صلى الله عليه وسلم يأتي إذا صلت المرأة خم... مرأة خمسها إذا ما تتسلى تسلى قدابير وسامت شهرها تأذى من جواتا نا رمضان وحفظت فرجها تكيا فرجنتا وأدعت زوجها تيدا دمجنتا ila la adkhul aljannata min aibha wa shaza ce mata ki shiga aljanna daga kaho da kike so wannan ruwa ta tabbata kai da wannan bata da inganci wacce ta zama kamar dinta ma'ana guda ce shigan mace gidan aljanna in har ta da ga mijinta amma ta wucin ruwaya an shiru sallah azumi kiyaye farji ta kwan maganar da ga miji wannan shi da alƙawarin za a ce mata gobe kiyama tsohon aljanna za a bude sai ta zaba waccan tana da inganci amma wannan ba ta da inganci wancan ta hadisin zaunce tabbatacce shakka don ruwa ce ta ibn maja haka imam hakim ya ka ruwa waccan ta tabbata sai yake cewa a mu'ad bin jabal radiyallahu anhu nabi sallallahu alaihi wasallam qala لا تؤذي مرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذي قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا wannan abinda ita yake ruwayar mu'az ki ba labar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan macen duniya ta cutar da mijinta dan aljanna da imani kenan wannan iya karantar da kai tuni ashe matan aljanna tuni an riga an kare su tuni an kare suna nan suna jiran mazansu ya ce in har macen duniya ta cutar da mijinta illa qalat zawjutu min al-hur al-ain kenan tani Allah ya gama abin ga masu imani tani Allah ya arma auren ya bada kaza kaza ce kana da ladan hurul in kaza ko za ba ka ashe abin wannan tani an kare in har matarka a nan duniya ta cuce ka mata ta hurul in za ta ce ƙatalakilla a ce latu ziyi kakki cutar da bawon Allah Allah la'ance ki Allah la'ance ki kakki cutar da shi fa'innama huwa da khilun fa'innama huwa inda ki da khilun ki a matsayin shi a wajen ki ɗan jiran lokaci ne wa ba zama bai zo ya kusa zauwa ke ba zaman dindindin ba ne ba ke su ne zaman dindindin yan aljanna can ne an shiga kare amma a duniya zaman ɗan lokacin iyayewa ba ta shiga aljanna ba iyayewa rabuwa za su yi mai da shi taron muni ko kuwa iyayewa duk wani iyayewa iyayewa ta lalace ba shiga aljanna iyayewa wani ya alimita ba kai ba kaga ka ba kaga ba gaba ko sace kenan matsayin shi a wajen ki dan jiran lokaci ne eh ba zama bai zo yushik an fara kake ya kusa rabuwa da ke ma na menene cewa dai mata sai hattara wajen cutar da maza masu imani kina nan ta aljanna tana tsine miki shine matsala kina cutar da shi matar can ta aljanna tana tsine miki albarka qatalatilla ba ta so abin zai bata mishi rai kenan ki ba a hankali magana kenan wannan ruwaya ta tabbata sai wa an usamata bin zaid radiyallahu anhuma an annabi sallallahu alaihi wasallam qala ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru ala ar-rijali min an-nisa mu'az bin jabal ke cewa ka usama bin zaid ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma tarakatu ba'di fitnatan ban bar wata fitina ba a bayana wanda wannan fitina hiya adarru ala rijal min sa wadda ta cutar da maza kamar mata kwarai akwai matsala duk mutane ga sun gigita ka ganin su gigita ka kwarai allah ramar fitinarsu ya yadda kuna raba kai fitinarsu da haka wannan dai baban iyaka ran wata ruwa na iya ce don kasan girman haƙƙin mace don iya cewa haƙƙu zauji alal mar ala a zaujati allau kanat bihi qurhatun falhasataha ma atat haqqahu ruwa ta imar maji aka hakim annabi yake da girman haƙƙin namiji akan mace annabi yake cewa inda haƙƙin namiji kan mata inda za a ce namiji yana da miki wani kurji mai ciwo mai ruwa dan biyayya ta sa harshe ta lashe mai wannan kurjin aka ta amma zuwa gani ma na bace bata biya haƙƙin miji ba ba ta iya biya wallahi dan ta maka miya kun ci tare tare ku ci ko duk daɗin tunan ta maka ba tare ku ci ba duk abin da ta gira tare za ku ci ba kai ba kai tawa ba kai ta zaci da ɗiyanku to ko wannan ta yi bace bata biya haƙƙinka ba balle dan ta yi tu sai ya ce babu nafaƙati alal iyal baban ciyar da iyali a jumurce sai hara da ya ce ƙalallahu ta'ala wa alal maulid wa alal maulid lahu rizquhun wa kiswatuhun bil ma'ruf nan ana maganar wanda maraya misali ya mutu dan wanka dan kananka wanda dai kake kai ne wani shi to na aka yi maganar Allah mauludu lahu wanda aka haihu ma yaro da uban yaro da duk wanda yake ɗawainiyar yaro a kan shi hau kan shi shi aka ɗorawa ciyar da wannan mata da ɗanta da musu sutura bil ma'ruf kenan akan ma'aihi na an ce Allah mauludu lahu wanda aka haihu ma yaron uba kenan ya dare an kuma ya mutu kanan shi ko wancan da wanda yake mai kusa da shi na ana kama magana ne ce yaunin yaro idan mace ta aihu tana da yaro tana ba shi nono to yaunin wannan yaro da uwar akan uba yake akan uban yaro ba uban yaro wanda ya kusa da shi sai ba su ci da sha kuma hatta da kudin reno na yaro kai aka ɗora ma in uba kana da reno ka zaka biya kudin renon ɗanka ita ɗanka ne ka bata akwai tsari da Allah ya subhanahu wataala a halin rabuwa matuƙa tana da ciki in wata tara ne takwas ne kai aka ɗora ma cir da wannan mata bar da allah sa wannan ciki ta aihe shi tunzu ita an aje maganata wannan yaro kuma za a yi magana shi sabuwa na kudin reno ko kudin nono za mu ce kudin shayarwa tuma akwai bambanci kudin reno kudin shayarwa mace ita take da haƙƙin ta yanka ma kanta kudin nonanta amma kudin reno alkali iya iya diba ga nawa kamata a ba yaro misali yaro yaro da bishin nono wannan yaron a wata nawa zai ci nawa za a bashi shine shari'a take diba ta yanke abin da za a ba yaro a halin rigima me kamata a bashi amma kudin nono alkali bai yanka mace kudin nononta ko juju ita ke taka ce kaza za a bani an ba bani a nemo ta kuma ta laiba shari'a Allah ba ta dama ta yayi shi zai tilma Allah ba ta wani miji daban kun san mace adata mahiya mata masu lahiya bace in tana shayarwa ba ta jinin haida za ta zama shekara shekara wani abu tana yayan tana ba wani yaro nono ba ta jini kaga an tsawaita mata lokacin aure ko to ita kuma an ba ta haƙƙi kai kuma ka biya ta yadda ta yanki daidai gwargwado a tattamna a yanayin gusan da a shawara tattamna a lalabe ta nau za a bada ta yanka kuma alka biyanta kudin nono take badanta kun kuma Allah ce in ta asartun saturu dole ukura Allah ce ko in aka tattamna wa aka shirya wa Allah ce saturu dole ukura a nan wata daban ta ba wani yaro nono kenan ba dole bane ba ina iya cewa ba ta yi eh kenan wannan to wannan haƙƙi na shayar da yaro akan uba yake in ba uba duk wanda yake mai kusa da wannan yaro shi za a dora ma ba da kudin nono ko kudin reno yanzu dai na kawo aya na cewa ciyar da iyalai wajibi ne ya ce wa ƙala ta'ala liyufik zo sa'atin min sa'ati wa man ƙudura alayhi rizqu falyunfiq mimma atahu Allah la yukallifu Allah nafsan illa ma ataha Allah ce liyufik zo sa'atin min sa'ati wanda Allah ba wadata da yalwa ya ciyar ya ba da daidai wadatar shi amman kudura ali rizq wanda aka kumtatawa ma'ana wanda ba shi abin fa falun fiqin mata hulla ya ba da ya ciyar da iyalan shi daidai da abin da Allah ya ba shi Allah la yukallifu Allah nafsan illa ma ataha Allah bai dora ma rai ya ba da abin da ba ba shi ba ya abin da aka baka ba ga gamsa wani zai iya bada jaka goma wani ya ce jaka ɗari zai bada ba ga mai kuɗi da talaka wajen ɗora masa haƙƙi na ciyarwa ko ana tare ko an rabu ne mutum zai bada daidai ƙarfin shi ne ba ɗora maka yaunin da ya huce ƙarfinka nan kenan in a shari'a ne mashari'a ta zaɗi ba amma ta kince ka ta ɗora maka abin za a ɗora maka an san abin da bai wa makota waje kenan shi da Allah kai ya ba kai kowa san kanshi kana da hali kada ka kumta ka matsi shine kana da hali Allah baka wadata Allah Allah maka umarni fadin fiqh min wata Allah haka Allah ce wanda Allah ya wadata to ya bada daidai wadata da yunfiq zu sa'atin min sa'ati ka kai biyu hali Allah maka umarni ko ba ce baka ka bada ba ko ba ba dora maka dole ba kai tsakaninka da Allah kana da wadata kaka kumta ma iyalanka in yara ne a hannun wani ka kumta ka bada daidai wadata ka da Allah baka haka Allah ya dora maka kuma kuma wadda da alayhi zuwa aka kumta ta babu abin ne shi ma balle kuma ta haiba daga daidai halin shi da Allah bai dora ba abin da bai bashi ba yace wa qala ta'ala wa ma anfaqatum min shay'in fa huwa yukhlifu nan alƙawarin Allah ne duk abin da ka ciyas ka bada daga dukiyarka kai dan Allah to kake tsaban talauci Allah zai mai magurba da abin da Allah dora ma ka bada kai dan Allah kake asara ga nan da bada kaza kaza da bada Allah zai mema gurbin da ka bada kuma ga lada zai baka yanzu bayan wa'annan ayoyi dama haka ya saba bude duka karatun shi sai wa an abi hurairata radiyallahu anhu qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dinarun anfaqatahu fi sabilillah wa dinarun anfaqatahu fi raqaba wa dinarun تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك رواه مسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace dinaran da ka kashe cikin ɗaukaka addinin Allah jihadi kun ake na Allah da dinaran da ka kashe fi raƙaba cikin 'yantar da bawa wa dinaran wa dinarun ta bi da dinaran da kai sadaka ala miskinin zuwa ga wani talaka wa dinarun an fakatahu ala ahlika da dinaran da ka kashe wajen iyalanka a azamu wa ajaran wanda ya girman lada a cikinsu alladhi an fakatahu ala ahlik dinaran da ka kashewa iyalanka ka kashe a gidanka hadisi na gaba wannan ruwa ta musulun wa ana abi abdullahi wa yuqal lahu abi abdurrahman thawban bin wujdud مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله رواه مسلم wannan ruwaya ta sauban min wujudin ta tambawa ne na annabi sallallahu alaihi wasallam yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace afdalu dinarin yunfiqu rajul mahi fadala na dinaran da mutum ya kashe kudin da ka kashe wanne ne sai ta dinarun yunfiquhu ala iyali dinaran da ka kashe ma iyalanka a gida kenan sai ya ce wa dinarun da dinaran da yunfiquhu ala dabati fi sabila da dinaran da ka kashe wa dabbaka wajen jihadi fi sabila wajen abinci da kaza kulawa da ita da dinaran da yunfiquhu ala ashabi fi sabila da dinaran da ka kaciyar da iyalanka kai kaciyar da abokan tahiyya cikin jihadin fi sabilillah malaka taimaka musu cikin sabilillah to kaga wannan ruwayoyi waccan ta hadi dinarin da yayi lada wanda ka kashe mai iyalanka nan ya aka yi kurin bayanin a jumlace dinarin da ya kowane lada ba tare da tartiba nan ba na ji kaza a kurin masul mahi lada na ji yadda iyalai na fi sabilillah da na ce kashewa dabba da abokai ko wannan uku suke kone lada ƙalƙashin wannan malamai ke bayani akan mahi girman haƙƙi har suke kama gana uwaye da wannan hujjoji ne wasu malamai ko da su ba da malamai ke hihita uwaye da muke hihita mata akan uwaye ma da mun diba tsakani ga Allah a nassin zahirin nassi ba gama biyu ishtihadi ne na malamai sun doko tana ce wanda ya lada ya ka jero iyalai ba ka uwa ba ba ka uba ba kenan na ciyar da iyalai ya lada shi ne magana amma yawon matsayin madiba wannan magana na sha na kwangina wannan magana kullum kamar da za su kace ana tara da uwa yake akwai maganin mata daban maganin uwaye daban nasi na alkur'ani karara وقد ربك الا تعبدوا الا اياه والوالدين احسانا bayan bautar Allah a saman ƙasa ɗan adam bayan Allah da manzon shi ba mahi girman haƙƙi akan ɗan adam kamar uwa da uba wannan sun ƙara na ƙur'ani haka wata ruwaya ta bahas bin hakim wanda ya zuciyar rasulullah mana baron nas a mutane wane ne ya yi haƙƙi da kyauta wata ya ce ummak suma man ummak suma man ummak ta kwace abu ko wannan nasi na karara da aka jiro su waye yahi haiki na kyautawa ta ce uwarka kuma uwarka uwarka ya ce ubanka wannan ruwa da aka bata kwatancewa ha uwaye muna kan wani uwaye kaba wani uwaye kurin magana magana yan ta da bawa miskini ba magana uwaye na akwai ruwaya da na abu da kan sai ya kawo sai abu hurairah wani ya rasulullah indi dina ina dina da guda yace anfiquhu ala nafsik yace indi akhar ina da wani yace anfiquhu ala me kata ala waladik ala waladik waladik indi akhar anfiquhu ala khadimika ya kai magana magana ya ahlika ko zaujitaka ya ka magana haika ala khadimika to annabi ya jiro kanka madiyanka matarka hadimi to za a ce a nan hadimin kama haihuwarka an kawo ni magana kawo ruwaye da annabi ya ce ya ina da ya ce kanka magana magana magana danka magana matarka a a nan ba magana kawo uwaye uwa haka uwaye daban take ta wannan ruwa baka iya kawo ka ce annabi ya yi ta to san ma ba uwaye ba uwaye gaba ba uwaye wurin gaba ma a wani jiran ko a nan uwaye ce ta matarka ta uban ko uban ka babu wannan abu ne na fahimta daban da haka illa abin da malamai ke da wurin magana a haka zu misali a ce an ka samu kuɗi me yasa a nan suke ake kawo magana mahi gina a ce mataka ganin uwaye akwai wani halin da ciyar da su ba wajibi ba ne shi ne magana akwai halin da ciyar da uwaye neman lada samun takaru neman wajen lada zu misali kana da uwa da uba uban ka iya da hali ko da hali suna ciyar da kansu sun kansu sun wani da kansu an ka samu kudi na har zuwa gida har zuwa ta kai baka da kaka gidan farko ma kuma su ma yau su baka ma kai gidan su ka sabuwa naka kaga irin wannan halin ko ina akwai a nan ne za a ce kenan mata da ita mace da abin ta mallaka a duniya da abin ta mallaka a duniya mace sai ka ce da ita a irin wani matsayi ne kenan a nan mace ta yi uwaye a irin wannan hali haƙƙin ta irin abin zai iya zawa ce haƙƙin mace shi ne mahi girma a kanka ganin ita kai ne haƙƙin wajibi ko halinta amma uwaye da hali a nan ne za a kawo magana amma misali babu ga wannan ga wannan ko ne babu a ce mace ya ka ba mace ka ba uwarka kada akwai matsala ga wacin ruwaya wata bukari gwamnati ta tabbata wanda wannan annabi ya labarin wani aikin kwarai abin yabo da wasu bayan allah suka yi wanda suka yi taƙarrubi da shi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala sun shiga halin matsala na maganar tawassuli da ake kware ai shi wannan ɗin gaga aice iya da uwaye gajiyayyu shi yake ka musu abinci ya je ya ka musu abincinsu ya zo sun yi barci ya yi dare ya ce iya gudun iya yara suna mai guga a baga yara da mu je gida ba iya kula iya so wannan ɗiyan su tashi wannan uwayen iya fatan su tashi iya gudun ya hana hana sabarcinsu iya na har su ba ta yi suka tashi ya ba su abincinsu bai bai ce ya gabatar da su akan iyalan shi he da ya ba su ya ba iyalan wani abin da ce Allah in na yi wani aikin nan kan Allah ka bude mana ko Allah bude mishi kaga na a hili hihi ta uwaye akan iyalai ne da ke uwaye a nan gajiyayyu ne da shi suka dogara ta a gaskiyar magana in gari ya zahi duka man baka sakinta ko kuwa? da ya kaka sakinta da shi ka rike wayanka akwai ruwa da annabi ka ce mana ta kula an fi kini awon tsalik akwai ruwa annabi ka ce mace suna ta ka ba ka ce da kuka ka sake ni ya ka sake ta da yan biyu ne ka rike ko ka saki ya ka saki amma uwa yawa baiwa a ce babu ko ina karab ka ba mata kana uwarka haba ana ce ta madam saka kurin hira ce kurin fa'inta ce kurin a nasu gaba kuma masu kawo ruwa suka ba ruwa suka kawo ruwa da nabi jera ce mata ta ba da nabi kawo ya ce mata ta uwarka babu kwanan kwanan kama gana wani ne lada a ce kanka mata ɗiyanka ha aka ce hadimi shi ma hadimi ya uwarka ko ubanka wadda ma kurin ba wurin bane gaskiya ba wurin gama bane magana ko ce a wurinta ko ce a wurinta sai ya ce wa al'ummu salamata radiyallahu an haƙalat ƙulutu ya rasulallah halli fi bani abi salamata ajar an unfika alaihim wa lastu bi tarikatihim hakaza wala hakaza innama hum bani innama hum baniya faqala na'am laki ajaru ma an faƙaci alaihi mutafakon alaihi wannan wata umu salama bukari ta musulman kawo ta umu salama take cewa ya manzan allah halli fi bani abi salama ta ajar ya manzan allah ina da lada akan in an unfika alaihim in ciyar da ɗiyan abu salama mijinta wanda bayan shi annabi ya rame ta ko wanda annabi kuma kashe da annabi shi rike su ne don ta san rayu a gidan shi ta ce ina da lada in ce da ɗiyar abu salama walastu bi tarikatin haka za wala haka za kan suna yawo suna ɗauke ɗauke suna yawo neman a bukata abu daban innama hum bani diyana ne amma uba ba ku shi inda ya matsayin ciyar da su ya ce na'am za ki ciyar da su kuma laki ajarar ma a fata za a baki ladan abin da kika ciyar da su kenan idan asa asalin ai uba ko dan uba shine wajibin ya rike yaro to ita ma uwa tana rike yan ta rike kuma za a bata ladan abin da ta ciyar magana kenan wa an sa'd bin abi waqas radiyallahu anhu fi hadisi tawil الذي قدمناه في أول الكتاب في, في باب النية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال له أي تمن كرمت باب النية wanda sa'ad bin abi waqas yana da dukiya kuma ya ga cutar shi ta yi nisa iya gudun mutuwa ya ga ya kamata ya yi wasiya ta dukiye shi ta kai dai hai ga annabi dai aka tafi gana sulusi a yau ce sulusi ma yana da yawa to anan ayi annabi ya mai bayanin kai ba da kai ba da gaba daya kuma ya gaya mai muhimmancin ciyarwa ya ce wa inna kalantun fika na faƙata tabtagi biya wajen Allah illa ujirta biya ba ciyar wadda za ka yi da abin za ka ciyar inda ka yi ne tabtagi biya wajen Allah ka yi wannan ciyarwa don Allah kur illa ujirta biya sai an baka ladan wannan ciyarwar da kai sai ta gaya mai hatta mata ji alfifi mar'atar har abin da za ka sa wa matar za ka sa a bakin matarka yan wannan sai ruwa ta kanta gaba wacce wannan ruwa ya bukari ya kata musulmi ya kawo ta wa ana abi mas'ud al-badri radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة متفق عليه zan sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ana idan namiji ya ciyar da iyalan shi da wata ciyarwa da abin da zaka bada amma kai ne hatasibuha kai ne dan neman ladan wannan ciyarwa fa hiya lahu sadaqa za a baka ladan sadaqa in wani menene iya karantar da mu da abin da mutum zai yi ya kokarin yi dan Allah dan neman ladan Allah in wasu da yawa mutum kan shiga matsala ko damuwa ko abin da bai dace ba ma idan ya iyali suka mai wani abu na matsala ko iya ko mace ta mai wani butulci he kamar duk iya wahalar banza ya je kwadago ya dawo ya je aiki da ya je nan ya dawo kurin wahalar da yake yi a kansu ne yake ko su ɗiyan amma ya sai ta mai wata katobara ta mai wani rikin mutunci tun abin ya ga iya dira mai zuciya wani ya ga iya mai kutu ba daɗi to amma idan asali kai daman da kake yi ba ɗiyan za a samu yaro ɗiya haka samu butulu kaga uba ya kare karin shi ya kare a kansu amma sun warware sun shiga halinsu kowa ta kan shi kowa gidan shi akan samu haka na mata dewa to kaga akan samu wani butulcin ko ita matar to amma idan asali ka gina abin ka daman kayi ne don neman ladan Allah kaga wannan baki ciki ka rage maka kuma iya sarutu da kake nema kana nema cikin nishadi ashe ba kana aikin banza ba ne ta nake kwadago nake wahala iyalena ba ina aikin ina wasu banza ba ne ba ibada nake ibada nake annabi sallallahu alaihi wasallam ruwa ta inganta barkon musulun annabi ya zama da sahabbai sai wani matashi tsanin kai zo huce suka ce ya rasulullah annabi tambaye su me za ku ce ma wannan bawan Allah ka ci ka'ar wani bawan Allah a wannan lafiyar ta cikin nashi inda a ce wannan iya fi sabilillah da ya samu kaza kaza kaza sai annabi to wannan bawan Allah wannan hutawa da an hutawa iya neman abincin iyalan shi ko uwaye shi ko fi iya cikin fi sabilillah jihadi ila ladan jihadi kaga kenan lokacin da kake neman abinci kwadago ne wata sana'a ce duk abin da kake neman iyalai kakka ɗauka kana wahala banza ne ko balle ta maka batulci wasu maka batulci kayo kaman ka taso kaman kai asara a ba kai asara ba in daman ka gina abin kayi ne don Allah duk abin da annabci duk abin zaka bada saka ban matarka haka iyalanka kana da lada a wajen Allah kaman kai sadaka ne ban tabbas ne wannan yana rage mutum sosai matsala kuma kai abin da nishadi da kazar kazar ka je ka yi kaka ce kana wahala banza ne a ba wahala kake ba kana ibada kan samun lada a wajen Allah subhanahu wataala shine abin zamu ɗauka a wannan ruwaya guda biyu ta tsada bin abi waqas ta ce wa innaka lan annabi ta wa innaka lan tunfiq nafaqatan tabtaghi biha wajh Allah ba ciyar wanda zaka yi kana neman yardar Allah sai an baka lada illa ujirta biha sai an baka ladan wani abin da ka kashe hatta ma ta ji alufi fi mar'atar har abin za ka sa a bakin matarka ta gaba iza an faƙar rajulu al'ahali idan mutum ya ce da iyalai shi na faƙatan wata cewa amma ya hata sibuwa iyaye ne da neman lada fahiyar lahu sadaka wannan ciyarwar tana matsayin sadaka ce wannan shi ne ƙa'ida ta yin wani shi na kenan da abin da mutum zai a shi na ka za a zo ku zo ku yi ci abinci da mutum wurin guri guda kai ka sami lada bai lada ko daya an ce mutum mai imani ina rayuwa ne don in bauta ta Allah zan ci in sha da fatar samun ƙarfi ibadar Allah in na ci abinci kan wannan niyya za a bar ladan kowace loma da na ci ibada ne amma korin ka ci don ka yi maganin yunwa ka yi zagi a tsakanar tusa baka lada kwaɗaya baka lada amma kayi ne korin kai kayi ne don ka samu ƙarfi ba da Allah samu kusa ka samu wala za a baka lada yadda za ku ci abinci kwanan guda kai da mutum shi ba lada ko kai ka samu lada don kayi da wannan niyya a ce mai imani yana rayuwa don bauta Allah mara imani yana rayuwa iya ci iya ci shaka da yarawo shi mai imani yana ci iya sha dan ya samu kadar mutu Allah amma mar imani iya ci shakun da yarayi ne kurin kurin bashi da wata bunuwa ban ba wannan kurin kamar dabba kurin ta cika mutu imani sai wa an abdullahi bin amr bin as radiyallahu anhu ma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kafa bil mar'i ithman an yudayya man yaqut abdullahi bin amur bin asiki bada labarin cewa manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kafa bin mar isman ya isarwa mutum zini zini wannan kun ya ishe ka wani zini ya ishe ka mana halakar da kai an yi dai a manya ka tozartar da wanda kake ciyar da shi kinan in kulawa da iyalai a wannan mas'ala a yau mutane da yawa balle mutanen karkara abin ya sha wasu aka samu su a maraya ka hidiya yaro in shekara uku hudu ka ce je bara ci abinci ko da garinku ka turo yaro babban gari wai shi za shi ya bara ci abinci kai kana can inuwa kana dara duk da gara da kamar shekara suna dara a inuwa ko hirar banza bayan kurin shi daga ƙarin noma ya shiga inuwa ƙari kurin a tsaye rumbu da miya matar ta nemo ta ɗauko wata wane ne ta daga ta hura kun iya zamani yawunin iyalai da yake kan da yawa masu ɗauka kun yana turawa wani suna addini wai je wai je a ga ba wani wani gardi ya tsaye da su yaro ɗan shekara hudu biyar a baki damar ce da kai kana ku zalunci me baya ba duk ina da kai duk ina da jiro kai da masu ko kiyama ka Allah ne mai tambaya diyarin da ya ka ka ka ka bara sunan bara sunan addini ka turo yaro ba shi ba sha ya ce wasu zai da marayuwa sai wajen sai riba duk riba a maraya duk riba ɗan duniya ɗan ƙwaya ɓarayi ka zaka duk irin irin su ne irin su ne duk hannun da ya shiga ya samu jin daɗin rayuwa shi kenan ya bar malam duk da samu aka rike shi aka bashi rayuwa wallahi zai malam tawayi duk wani kwanaji a radiyo ya tsere ana neman yaro ya tsere kashe don makaranta gudu ne wani masu a radiyo ana neman su wani bai dawa kenan kwa da bai tsaye shi kawai ma dawa zai akwai wani gida da saba ya samu gidan duniya shi kenan sai kuke ga aka kasa malamai da yawa miyagun malamai ɗan tsubu da irin wannan ne ya zo bai da kuɗa mai sako ya zo damu garin bai sana'a ba abu da zani wannan ya samu ashe a makaranta ma akwai hanyar neman abinci sai zama ɗan tamara da ya kasa Allah ba wani alheri kuna suna addini ne kurin mai rabo ki tsira mai rabo ki tsira samun abin kirki ma da yawa suka ta yaka nan wannan bai cikin addini makaranci magabata suna kanta ulta su imamu nawawi suna bukari duk da malamin gadi ba a da babu wani abin uwa ba uba bai rai uwa take tsayawa ta ta tukuru ta wahala ta ba danta kudin yanzu shi abinci ya karatu ta ba malamin kudin abin kudi ma uwayen su suke mata ma ta uwa su ke mata ne ma uwan ya mutu su mal bukari su ma wannan wakilin littafi ne ma mamun nawayi uwan su kai dauna su uwan su kai dauna su su nemi abinci su ba yaran su ba malamin ta yi hidima mace ba da mace ba da yawa ɗaya mata ne mata uwan sun mutu su ce kula suke ci gaba da rayuwarsu ma kai uba da rai da komi kun ka suke dawo je wayo ba makaranta Allah ban banza kurin doke wuri ne kurin lalaci ne kurin na rakunci ko zaka ɗabe ka ba ko zaka ɗabe ta a ya gara ka malamin zaka ɗaya ko ta biyu a a kurin ka tayar su kurin kai ka sani kurin akwai matsala akwai matsala da yawa aka sama abin wanda ba daɗi abin akwai wani ana wabar suna addini ne wannan wani bara kamar wani abu ne ma bara wabara wani abu ne ma hawa a ce wata wani bara wata wani albarka kaje wani al'adun albarka Allah ya ce maka ce mata wani tuwon bara cika tuwon bara ne wani albarka ta albarka ta albarka tuwon roƙo wabara don abin bai bai cikin al'adu ne kuma al'adu ne wallah ba musulunci ba ne kawo shi sa yanzu da suka suka mu kun yi jakun wani to misa ba an suke kun yi jakun tura su don su suke kuna yawan aiwa kun ayyukan kun bar niyan shi da dole su buka sa'ibin da kuma kun gasa baka yawan kun turo diya ka da yaro goma kan titi ba ko shi ba uban shi ba yaron zai dan shi kashi ta bakwai wannan ba addini bane gaskiya ko da lalaci ne gaskiya ba addini bane ba ka tsaya kai wahala ka ce danka mun gasa makarantar ka tsaya kula da abincin shi a makarantar har aka gama malamin shi hakkin da malamin shi ma hakki ne shi da malamin yake ko a bakunan kara zube kuma wani sun kai magana ce a baka sa addini baka san karatu haka musulunci tsara mu bakanci labarin magabata ba haka suka yi ba kowar gan duk malamin kan labarin sai karatu uwan suka ci da su amma umman ya mutu uwan mata suke tukuru akan dan ka ya karatu da haka suka yi wallahi babu da karatu haka nan to akan titi kurin ita wani gari kurin a wuyan mutane babu amma wanda suka magabata su kuma an bayan gari ba da mu wani aladun nan irin lalacin da aka samu duk da yawa kan duniya ga sanan duk da ba sun zo da makaranta ne suka kan gari kurin ya rabo ki tsira kurin to shi abin ka ci addini ne gaskiya wajibi mutum ya ce da iyalan shi annan salama ce ba lahi kadai a ce ka tsotar da wanke ka bar wanda ke ce da shi ka daure ya ya ya sai halakar da kai ka yi ko a kare shi ko kai wajibi ka ce da shi shine cewa kenan kafa bil mar'i ithman an yudayi a manya qut ya isan ma mutum zini ka tsotar da wanda kake ce da shi ka bar shi haka nan kurin hadisi na kuma sahihi rawa abu dawud da gairu ba rawa muslim haka cikin sahihi can ruwa ta muslim abin da ke caka fabil mara isman an yi habisa an yi maimaka kotahu ya san ma mutum zinihi ka tsare wanda ka mallaki abincin shi kana shi وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم يسبه العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا متفق عليه أبو رجب الله بارن cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min yawmin babu wani wuni daga cikin wuni yusbihu al-ibadu fihi wanda bayi za su waye gari a cikin duk wannan duniya duk wannan wayewa gari duk wayewa gari sai an samu su mala'iku guda biyu yanzilan za su sabko duniya faiƙulu a hadu ma ɗayan mala'ikun yana cewa addu'a da yake yi allah ma'adin munfikan halafa allah kamai ma mai cewa gurban da malaga mun kanta ayata ƙorani ma fi kata min shafa wa kulufu da abinda ka bada allah zai mai ma gurban da kuma da kuma sa addu'a wanda suke roƙo allah mai mai gurbin Allah ka ba duk mai ciyarwa Allah ka mai mishi gurbin shi mala'ika an dashi kenan wai ƙulu aka shigo ɗaya mala'ikan da iya cewa Allah ma'adar mamsukan talafa Allah ka lalata wa mai mako wanda bai badawa ka lalata abu kai albarka haka suke tayar mala'ikun duk wayo gari na ya zabar da kai ka bada kaka rike kaka kai mako wa an wata ruwa ta abu huraira radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam qala al yad al ulya khayrun min al yad al sufla wa bada'a biman ta'ul annabi sallallahu alaihi wasallam yace hannu na sama shi ne mahi alkhairi a kan ƙasa kenan mai badawa shi ne mahi alkhairi a kan ƙasa ne amsa amma ta waba da abin man ta'ula ka fara da wanda yauninsu ke kanka ya ce wa khairu sadakati ma kana an zahar ginan amma ya sadaka wadda aka yi ta bayan kai ka wadatu da kai da iyalanka mana kada kai babu ka ba wani iyalanka ba su ci ba magana kenan ya sadaka wadda aka yi ta bayan wadata kenan bayan kai kawar da kanka kawar da kanka da iyalanka tukon ka biyo baya wa man yasta'if ifuhu Allah yufuhu Allah wa man yastaghni yughnihi Allah duk wanda ya kame mutunci da roƙo Allah zai bashi dama kame wani wanda ya wadatu da abin da Allah ba shi Allah kuma Allah zai bashi wadata zuci ودات انا مش انا قلنا قلنا تلسه قلنا انقص العدد ولكن قلنا قلنا انا تلسه قلنا انقص العدد ولكن قلنا قلنا قلنا النفس النبي كتا وداتا با وداتا ba kayan hannu bane wadata na material a ce wadata ta kika wadata zuci to duk mutumin da ya kame kanshi daga roƙo da mai kare mutuncin shi Allah zai bashi dama ne kame kanshi duk wanda ya wadata da abin da Allah bashi Allah shi kuma Allah zai wadata da shi ke bai bukata wajen kowa da duk magana kamewa ce daga roƙo da kaskanci nan sai babu infaƙi mimma yuhib wa min aljayyid baban ciyarwa ka ba da abin da kake so kuma da maganar ka ba da mai kyau sai fara da ƙalallahu ta'ala lan tanalu libirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun Allah mai girma da buwaya ya ce ba za ku samu shiga ba matsayin albir shiga bayan Allah al'abarar masu kyautata masu ɗaya ga Allah hatta tun fiƙo mimma tuhibbun sai kun ba da abin da kuke so darajar shiga cikin abarar ɗaya na ƙware masu kyautawa ba a samunta sai lokacin da ka ba da abin da kake so wace wa ƙala ta'ala ya aiwa ladina amanu an fiku min ɗayibati ma kasabtum wa min ma akharajin alakum min al'arad wala ta yi wani khabisa minu tun fiku zuwa ƙarshe Allah ce ya ku masu imani an fiku min ɗayibati ma kasabtum ku ciyas daga abin na halaka da daɗa a cikin abin da kuka nema kuka samu na neman kasuwanci ne haka na noma ne na kayan gona shi umma umma akhna lakum min al-ard ko na kayan noma ne kenan ko na kasuwa ko na ai sana'a abu da ka samu ka bada mai kyau wala ta mun khabis minhum tafi kako ba kako gama mana ku dauko mara kyau ku bada nan misali manomi ka dauko shibara ko mara kyan ka bada zaka ba sadaka ko sadaka ka bada da wanda baka so mara kyan kakku haka nan kakku bada mara kyau wani ayo kenan سي وعن عنس رضي الله عنه قال كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر الأنصار بالمدينة مالا مالا من النخل وكان أحب أمواله إليه بيرحاء وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من مائها يشرب من ماء فيها طيب قال أنس فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون جاء أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى أنزل عليك لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب مالي إلي بيرها وإنها صدقة لله تعالى أرجو برها وزخرها عند الله تعالى فدعها يا رسول الله حيث أراك الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ ذلك مال رابح ذلك مال رابح وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه متفق عليه wannan ruwaya abin da ke ciki anas bin malik ke bada labarin cewa abu talha kenan mijin babashi shi ne akasar ansar bilmadinata mala min nakhalin a madina ya kowa dukiya ta dabino mai kudi ne shi a lokacin da ya zo arman uwar anas ta ce irinka abu tsala ba a mai da aurenka amma kai ba musulmi ba ne na kamar na bukatanka abu ɗaya ne in ka musulunta shi ne na yarda shi ne sadaki ya musulunta abu tsala ke nan un musulun ƙuranas ke nan mutum mai kudi a madina to wannan abu tsala ga matsayin shi an sace amma a madina mahi duke da ya so a garkar shi garka ko gona mai sunan bayar ha tana kallon faskin masalacin madina annan salasana mai yakan shiga cikinta kuma tana da ruwa kasan bakwai na san ruwa aka mai daɗi a ruwa ta ga ruwa amma iya gishi gishiri to a madina ma akwai ruwan rijiyoyi ba kwace take ruwa mai daɗi ba to tana wannan garkai tana da ga dabino kuma ga ruwa mai daɗi annabi yakan shiga ya sha wannan ruwa ina ga ne kamata mu tsaya saboda lokacin bai ba mu damar idawa mun komo sai mu hara daga farkon hadisin insha Allah اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر وارحم موتانا اللهم اغفر وارحم موتانا اللهم اغفر وارحم موتانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله